ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na masallacin babu makka rahimahullahu ta'ala a nan rumfoyin bari domin ci gaba da karatun wannan littafin namu mai albarka na sunan abi dawud a ƙarƙashin majalisinmu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi wanda kuma wannan shine darasinmu na 59 a cikin wannan littafin mai albarka yau kuma muna 14 ga watan jumada al'akhira hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiyya 2025 a biyar ga watan goma sha biyu desambar kenan kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine
إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فترد مع الردي عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي إذا ما رأيت الشر يبعث أهله إذا ما رأيت الشر يبعث أهله وقام جلة الشر بالشر فاقعدي
wannan baitin yana ɗaya daga cikin abiyatkin da ake shingina ma ɗaya daga cikin mawaƙan jahiliya wanda amma Allah ya ba su fasaha wadda waƙensu yake tahiya daidai da wasu daga cikin nassosi na alkur'ani mai girma da kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan baitin zai iya fassara muna wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗaya daga cikin sahabbai da ake ce ma ukubatu bin amir ya tambayi sa ya ce ya rasulullah man naja ya manzon Allah menene tsira ma'ana ya zan yi in tsiratar da kaina a lahira ya zan yi in kare da duniya lahiya sai manzon Allah ya ce masa amsik alayka lisanak wal yas'aka baitaka wabki ala khati'atika sai bazu Allah ya ce masa ka kame harshenka gidanka ya ishe ka sannan kuma ka yi kuka a kan laihinka ko da yaushe ka rika kallon laihinka kar ka rika kallon laihin wasu don kallon laihin wasu shi zai sa ka raina naka misali kai baka jina sai ka yi ta kallon masu jina sai ka ce a to aini da dama ta tun da ba ni jina dan kalle-kallen hotuna dai nake kenan ina da dama wannan sai ya sa ka me ka rika ganin aike ma mutumin kirki ne kiran dan kayan yan kananan lahi akwai wanda suke wanda ya hishi shi yasa a ƙarshen ya ce a idan ka ga masu sharri sun tashi da sharrinsu to ka nisance su wannan ishara ce zuwa ga faɗin manzon Allah wani yasa aka baita ya kasance gidanka ya ishe ka yawan cakuduwa da mutanen banza yana tasiri ga mutum shi yasa in kuka gani a can yace wala tashabil arda fatarda ma'abadi kada kai abota da mutanen banza kai ma sai ka kasance irin su ina mana wasiya da wannan magungunan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan shawarin guda uku mu kame halishin mu gidanmu ya ishe mu ya kasance abokan zan mutanen kirki ne sannan kuma mu rika kallon kullun layuhukanmu kada mu rika kallon na wasu wannan zai sa mu rena laihin da muke muga ba komai bane muna fatan Allah madaukakin sarki ya arzata mu da kame halussan mu da kuma kokarin zama da mutanen kirki idan ba a manta ba za mu tashi a yau babu raf'il yadaini fil istisqa'i babu mai bayani akan a eh a cikin ne alƙawarin zai zo wannan alƙawarin an ana an damu da shi go za mu zo a cikin ne bayanin yake babu raf'il yadaini fil istisqa'i babu mai bayani akan daga hannu a wajen sallar roƙon ruwa mana a wajen sallar roƙon ruwa dole sai an daga hannu حدثنا محمد بن سلمة المرادي أخبرنا ابن وهب عن حيوة وعمر بن مالك عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أمير مولى بني أبي اللحم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت يا من الله يستسقي yana roƙon shayarwa ma'ana yana yana sallah ta shaya ta roƙon shayarwa inda ahjari zaiti a wajen wasu duwatsu da ake cewa ahjaru zait wasu duwatsu ne da ke da kai a wajen madina wanda bakinsu ya sa suke walƙiya to walƙiyar da suke ha sai ana ce musu a hajaru zait ma'ana don saboda kaman an zuba musu mai ne walƙiyar da suke shi yasa ake ce musu a hajaru zait qariban min az-zawra wannan wurin yana kusa ga wurin da ake ce ma zawra qa'iman ce ya ga manzon Allah a tsaye yad'u yana addu'a yastasqi yana neman shayarwa rafi'an yadayhi ya daga hannayensa qibala wajhihi sun fuskanci fuskarsa la yujawizu bihima ra'sahu wanda hannayen gusu wuce kansa ba daidai kansa da fuskarsa hannayen suke kenan a haka idan ba su yi sama ba sun tsaya daidai daidai fuskarsa shine ma'ana abin da yake nufi kenan nan yana nuna manzo Allah yana daga hannu a wajen sallar roƙon ruwa sannan kuma ga yanda yake hannuwan ba sa yin sama يتي حدثنا ابن أبي خلف حدثنا محمد بن عبيد حدثنا مسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي وصو ما سكوكا سنزو ما منزع الله صلى الله عليه وسلم معنا ما سكاو كوكي شيني ما أنم بواكي ما سكاو كوكي سنزو ما منزع الله صلى الله عليه وسلم فقال ألوكة سيمون زال الله يأدعى اللهم اسقنا غيثا مغيثا يا الله كشايد دمو غيثا أي مطرا روان سما مغيثا واندا زاسو قرارو من دروا مريئا أي هنيئا كما روان سكسنتي ما سدادي ما سو أنفاني shine mari'an hani'an ai kaji ana cewa hani'an mari'a ko to duk ma'anar su guda a dadade a lahiyanci shi ne mari'ar kenan nafi'an kuma ruwan su kasance masu amfani ghaira darrin ba masu cutarwa ba ajilan ruwan su zo muna da wuri ghaira ajilin ba tare da gauga ba tare da jinkiri ba ajilin bil ayn shine gaugawa bil hamza shi kuma shine jinkiri kenan su zo da gaugawa ba tare da jinkiri ba qala sai ya ce fa'atbakat alaihimus sama'u sai sama ta rihi da giragizai ma'ana a lokacin giragizai suka hito har ruwa suka sabka nan kamar wannan hadisin yana nuni ne zuwa ga nau'i na biyu na roƙon ruwa asali dai roƙon ruwa sallah ake yi idan ba a yi sallah ba kuma za a yi a yi addu'a domin wannan mutanen sun zo wajen manzo Allah suka suka tambaye sa kai tsaye addu'a kenan wannan suna daga cikin addu'o'in da ya kamata a rika yi idan ruwa suka suka dauke ko suka karanta Allahumma asqina ghaythan mughisan mari'an nafi'an ghayra dar ajilan ghayra ajil duk addu'ar da zaka yi kada ka manta da kace mai amfani kun ga anan ruwan ma sai da manzo Allah ya ce mai nafi'an masu amfani don Allah ke iya kwararo ruwan amma kun marar me marar amfani shi yasa ya tabbata a athar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa alqahtu alla tumtaru bal alqahtu an tunzala almatara wa yunza fiha wa yunza minha albaraka aw kama qala sallallahu alaihi wasallam wai ba shi bane hori ya kasance ba a muku ruwan a'a ya kasance ana muku ruwan sama amma ruwan ba su da ne ba su da albarka kina a komi me ake nema albarka ake nema shi yasa in diya kake nema ka nemi Allah ya baka masu ne masu albarka a isra'iliyat aka ce samin fir'auna ma'aikin nasa ya daɗe bai samu ɗa ba yana ta roƙon Allah Allah ya bashi ɗa har yanzu da bai samu ba wata ran yayi addu'a ya ce ya Allah ka bani ɗa ko da ɗan kafiri kafiri ne ana gane da kyau ko sai Allah ya sako masa da fir'auna ana gane da kyau ko wannan me yake nuna wa duk abin da zaka roko ka roki mai mi ka roki mai albarka kuma shi Allah ya ana roƙon sa ɗan magana suka ce in zaka roka ka roka da babban masaki kada kai tunani abin da zaka roki Allah yayi yawa a'a nemi Allah ya baka da yawa tuzuru ne kana sa aure ya Allah ka aurar da ni mata guda hudu masu albarka ana kakashi guda in za ka roƙa ka roƙa da babban masaki wannan shi ne kenan a nan akwai wani jan hankali shi ne da aka ce nan da gaugawa ba tare da mi ba jinkiri a nan ba wai an sama allah lokaci ba ne domin daga cikin abin da yake jawo rashin karɓar addu'a shi ne sanya ma allah lokaci a nan ba manzo allah ya ce bai yanzu yanzu ne ya ce dai ba da mi ba ba da jinkiri ba ko nan gobe zuwa banda gobe zuwa shi duka ba ni bane ba jinkiri bane amma ka ce Allah ka bani kaza yanzu yanzu ga ana gane da kyau ko to wannan ana yana da gaskiya abinda ake cewa at-ta'addi fi du'a wuce gona da iri a wajen addu'a ba a sama Allah lokaci ka ce dai Allah ya baka akwai addu'ar da ake lokacin Ramadan wanda malamai suna ganin kuskure ne Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha zamban illa gafarta ya Allah kada ka bari mu tashi daga wannan wurin mu tashi daga kiyamun lailin nan face ka kankare mana zunubanmu face gwabraye ka aurar da su yanzu yanzu Allah ya aurar da shi ana gane da ke ku face tallaka ka arzitar da shi face wanda ake biya bashi haka addu'a take wannan kuskure ne mu muna yi amma muna cire fi makamina haza an gane da ke ku da in ka ce fi makamina haza kaman ka samu Allah lokaci wannan shi ake cewa at-ta'addi fi du'a wuce gona da iri a cikin ni a cikin addu'a ba abu bane wanda ya gagari Allah amma yana daga cikin ladabi kada ka sa ma Allah ne Allah lokaci domin komai Allah yana shi da sababi ne haddathana نصر بن علي أخبرنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء manzo Allah ya kasance baya daga hannunsa a cikin komai na addu'a illa fil istisqa'i sai dai a wajen addu'ar roƙon ruwa fa innahu kana yarfa'u yadayhi domin anan ya kasance yana daga hannayensa hatta yura bayadu idotaihi har ma sai ya kai ana ganin horin lallakuwarsa ana gane da kyau ko wannan hadisin yana ɗaya daga cikin hadisan da a suka saba ma wasu daga cikin nassosi na hadisai wanda suka ci karo da wasu hadisai domin anan anas ya ce manzo Allah bai daga hannu a cikin komai na me na addu'o'i sai addu'an me addu'ar roƙon ruwa alhali ko cikin sahabbai shi kadai faɗi wannan magana bar ma imam al-bukhari habbabi yake bi musamman wanda yake bayanin daga hannu a cikin me a cikin addu'a kuma ba ba sai cikin addu'a ta roƙon ruwa ba akwai ka'ida suke cewa نفي نفي رؤية الغير عن نفسه لا يستلزم نفي لا يستلزم نفي رؤية غيره idan mutum ya kore gani dan ya ce shi bai taba ganin manzon Allah yayi kaza ba to wannan ba shi zai sa a ce ba manzon Allah ba yayi don shi ne bai gani ba in bai gani ba wasu sun me wasu sun gani ana gane da kyau ko kenan wannan hadisin wannan magana ta Anas bin Malik tana cikin mangunan da ake mayar da su don sun saba ma zahiri sun saba ma da yawa daga cikin hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya tabbata manzo Allah yana daga hannuwa a mafi yawancin addu'o'insa sai wurare kaɗan wanda zamu gani a nan gaba حدثنا الحسن بن محمد الزعفر- الزعفراني حدثنا عثمان حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم lallai manzon Allah kana yastasqi hakada ya kasance yana addu'a haka wa madda yadaihi sai ya miƙar da hannuwansa wa ja'ala butunahuma mimma yali al-ard sai ya sanya cikin hannayen shine batnul kaf ya sanya cikin hannayen mimma yali al-ard abinda yake dima ƙasa hatta ra'aytu bayada ibtihi sai da naga wannan lakoshi abinda yake nihi ya ga manzon Allah a lokacin sallar roƙon ruwa yana addu'a haka ana gane da kyau ko kun gani kenan tahin hannu ina yake kallo ina yake kallo kasa yake kallo kenan ya halatta wajen addu'a kai haka yace ha ana ganin wurin lakosa don saboda bude hannuwan da yayi ana gane da kyau ko shine abin da yake ne kenan ya halatta wajen addu'a kai hakan ga wannan shine kenan to akwai wani nau'i na biyu kuma da na uku zamu gan su a nan gaba حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أخبرنا مر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت يا با ملاقاري daga cikin waɗanda suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a ta sallar roƙon ruwa a wajen duwatsun mai ahjaruz zait basitan kaffaihi ya shinhiɗa tahin hannuwansa kenan ma'ana bai jimke tahin hannunsu ba ya buɗe su حدثنا إبراهيم حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا خالد بن نزار حدثني القاسم بن مبرور عن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دقا عائشة الله يرد تتاتي شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر mutane sun kai koke wajen manzon Allah game da wari daukewar ruwan sama fa'amara bi mimbari sai ya umarni da a kawo mimbari fa wudi alahu fil musalla sai aka dora masa mimbarin a wajen sallah wa wa'adan nasa yawman yakhrujuna fihi yayi ma mutane alkawali ranar da za su fitowa domin a sallar roƙon ruwa قالت عائشة عائشة تتي فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ظن الله يهوتا حين بدا حاجب الشمس لوكا تندا حاجب الشمس يبين أبن دا كتما حاجب الشمس شين أبن دي كتاري رانا تأيد هتوى غبائي رانا انت هتو ذاكو غني akwai sauran ta bai ida huta ba to in ta hito gaba ɗai inda ana ganin alkurs ana ganin kewayen nata gaba ɗai shine me yake da suna bada hajibu shams kenan lokacin da abin da ya tare rana ya kawar rana ta bayyana qa'ada fa qa'ada alal minbar sai ya zanna akan minbari fa kabbara sallallahu alaihi wasallam sai ya kabbara wa hamidallah azza wa jalla yayi yabo ga Allah ma mabuwayi madaukaki thumma qala sannan sai ya ce innakum shakawtum jadba diyarikum lalle ku kun kawo mini koken bushewar gidajenku na rashin ruwan sama واستئخار المطر أي جنكر الروس مشين استئخار أي وتأخر المطر عن إبان زمانه أي عن وقت ميكر سنة عن وقت مجيئه عنكم kenan kun kawo koken cewa gidajenku kun kawo koken cewa gidajenku sun bushe ruwa sun yi jinkiri game da lokacin da suka saba zuwa a gare ku wa kad amarakumullahu azza wa jalla an tad'uhu kuma Allah ya umarce ku da ku roƙe sa wa wa'adakum an yastajiba lakum kuma ya muku alƙawarin in kuka roƙe sa zai karba muku sun qala sannan sai manzo Allah yace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin la ilaha illa Allah ba abun bauta da gaskiya sai Allah yaf'alu ma yuridu yana aikata abun da yaso Allahumma anta Allah ya Allah kai ne Allah ana gane da kyau ko wannan shi ake ce ma at-tawkidul lafzi Allahumma anta Allah ya Allah kai ne Allah shi an comedy yace a lalle Allah Allah ne ana gane da kyau ko da aka yi masa wata kyauta ta musamman Allah Allah ne shi kuma arne ya zo gona sai isko biri ya mutu a gonarsa sai ce a Allah yo yayi allancin nasa ana gane da kyau ko yau Allah ya yi allancin nasa ba ala farin ciki ne yasa ya faɗi wannan tunda da ya san ba shi ya kashe ni ba ba shi ya kashe birin ba ka san ko biri a gona akwai ne akwai banna hausa suka ce tashin hankali biri ya iya kunna a shana ai duk birin zai kone shi wannan shi ne ke ya ce la ilaha illa anta ba abin bauta da gaskiya sai kai alganiyu mawadaci wa nahnul fuqara'u mu matai mu mabukata ne anzil alaina alghaytha ka sabkar muna da ruwan sama waj'al ma anzalta lana quwwatan kuma ka sanya abun da ka sabkar muna ya zaman to karhi wa balagan ila hinin kuma ya amfane mu har zuwa wani lokaci ana gane da ku ga wannan addu'ar tana daga cikin addu'o'in da ake yi idan ana mi idan ana roƙon ruwa thumma rafa'a yadayhi sai manzon Allah ya daga hannayensa falan ya zalfin rafi bai gushe ba hannayen nan suna nan a tsaye yadda ya daga su hatta bada bayadu ibtaihi har sai da horin lallakorsa ya bayyana ta yadda ya daga hannuwansa thumma hawwala ala nasu zahrahu sannan sai ya ba mutane baya wa kallaba sai ya juya au hawwala ko kuma ya juya duk ma'anansu guda sai ya juya riga a hubancansa kamar yadda gani a can baya ana juya bance in masu riga ne za su juya riga wa huwa rafi'un yadayhi yana a dage dai da hannayensa thumma aqbala 'ala an-nasi sannan bayan ya juya rigar tasa sai ya fuskanto ma mutane abin da yasa ya fuskanta ya juya da zai juya riga da in yana gaban su ya juya yace zai juya za su game za su ga cibiyarsa ita kuma cibiya al'aura ce na aha kenan bayan ya juye lagen nasa sai ya juyo a wajensu wa nazala sai manzo Allah ya sabko daga minbari fa salla raka'ataini sai ya salla raka'o'i guda biyu fa ansha Allahu sahabatan sai Allah ya farar da Allah ya kera sahabatan wani dan girgije fara'adat sai wannan girgijen yayi tsawa ana gane da ke ku wa barakat kuma ya yi walƙiya sun ma'amtarat bi idinin lahi sannan wannan girgishin kuma ya yi ruwa da izinin Allah wanda shi ake cima aiki da cikawa fa'an sha Allahu sahabat shi ne mala ce falam ya ci masjidahu manzon Allah bai ma zo masallaci ba hatta salati suyun har sai da gyabba suka ciko da ruwa ma'ana har sai da rariya ta ɗauko ruwa an san rariya ko shine inda ruwa suke bi wasa suna cewa kwastai rariya ya san za ta yi ruwa za ta zub da ruwa ko mana sai da gotoci suka cika da ruwa daga can wajen idin kahin manzon Allah ya kawo masallacinsa sun jiƙe har sai da ya kai ma hanyoyi sun mi sun ciko da ruwa don saboda mi yawan ruwan da suka sabka ya ce falamma ra'a sur'atahum ilal kanni haka ne ko ko ci ne ilalkinni lokacin da manzon Allah ya ga gaugawan mutane zuwa ga alkinni shine malja ya ga gaugawan mutane kowa na so ya labe kowa na neman wurin labewa dahika sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya yi dariya na jin dadin mi na jin dadin ruwan da suka sabka da kuma mamakin lamarin su a can da ana zahi zahi yanzu kuma ga ana amma fara gudun ruwan ko shine dariyar da manzon Allah ya yi hatta badat nawajiduhu har sai da kuma haƙuransa suka me suka bayyana wannan da yake nuna idan Allah ya biya maka bukata ana so ka yi farin ciki ka yi murmushi akan wannan faƙala sai manzo Allah ya ce ashhadu Allah ashhadu anna ala kulli shay'in qadir ni na shaida anna Allah na shaida lalle Allah ala kulli shay'in qadir shi akan komai mai iko ne wa anni abdullahi wa rasuluhu kuma lalle ni bawan Allah ne kuma manzansa wannan idan ma kalmar shahada ko manzo Allah da kansa shi ma yana ni yana kalmar shahada wannan me yake nunawa a duk lokacin da wani abun mamaki ya faru a gare ka ko kuma Allah ya tsiratar da kai daga wani bala'i yana da kyau ka ƙara kalmar shahada don ka ƙara jaddada mi ka ƙara jaddada mubaya'a ka da imanin ka ga Allah madaukakin sarki akwai wurare da yawa da manzo Allah ya umurce mu da mu kalmar shahada daga cikin wuraren shine idan shedan ya zo yana sa maka shakka game da Allah madaukakin sarki kun san irin wannan yana faruwa wasu sahabbai sun zo wajen manzo Allah suka ce ya rasulullah inna la najidu fi anfusina ma yata'azamu ala ahadina an yantiqa bi ya manzo Allah wataran muna ji a cikin zukatanmu abunda yana muna girma a ce mun faɗe sa wasu ma suka ce ya manzo Allah akwai wani abu da wataran yake zo muna a na tunani muna ganin da mu faɗe shi ma kuma mu hau dutse mai tsawo mu faɗo mu mutu menene wannan abun suka ce shine wasi da shaidan yake sa musu game da me game da Allah madaukakin sarki Allah shi yayi halitta to shi wa ya halice sa ana gane da kyau ko ka wai mun ce mun yi imani da Allah kuma Allah ke Allah muke shiga cikin wannan jarabtawa ai mu da annan Allah mu ya kamata a ce mun yi kowa jin dadi amma mun yi kowa me mun yi kowa shan wahala shaidan bai sa mutum wannan irin wannan wasin yana daga cikin abin da ya jayo da yawa daga cikin me yake da suna yan afirka masu zuwa kasashen turai suka gani ni'ima ta hitar hankali shi suke ka ai wannan su ne allah ke so don ni'imar da suka gani wannan kuma duk me yake jaye wannan jahilci da rashin karatu idan kana karatu ka san cewa dama allah ya faɗi ya faɗi akan cewa kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun ku ci ku ji daɗi ɗan kaɗan ma'ana nami na duniya ku mujrimai ne za ku koma daɗin ya kare a lahira wa yau mai yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya kun kare daɗin ku a duniya shi yasa magabata akwai ɗaya daga cikin magabata Khalid Khalid Khalid bin Rashidi radiyallahu yake suna hafizahullahu ta'ala sun taba zuwa nan Niger wajen wajen ina ji 2002 ne 2005 ne ko wajen 2005 kenan sun zo Niger aka je da su can wajejen agades nan irin ƙauyukan na wanda za ka gani kullum cikin ƙura ne suke ko gidaje na kirki ba su da ruwan sha ma sai sun yi tahiya ɗai kilomitar kamin su samu ruwan sha ya ce yana ganin wannan sai hushe da kuka ya ce wallahi inni la'aksha an takuna mutu'atuna kad ujjilat lana au kama qala yace ni ina tsoron ma a ce daɗinmu na lahira ne Allah ya bijir mun da shi tun anan duniya me yake nihi daɗin da su suke ji a Saudiya da me da wahalar da me da wahalar da yaga su waɗannan ƴan Niger suna yi yana tahiya ya ya aza hudu ba akan haka yana kuka akan wannan abin da ya gani ma'ana dai a takaice ƴan uwa masu girma a Allah madaukakin sarki alƙawalinsa game da mutanen kirki shine kada duniya ta shagaltar da su don saboda lahira su same ta ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur wannan shine kenan Allah ka ba ka sa ka da duniya ta rude mu kenan dai a takaice yana daga cikin lokutan da mutai kamata ya shaddada kalmar shahada in ya fara irin wannan ne irin wannan shakka sai manzo Allah yake musu in kuka ji wannan ku ce a uzu billahi mina shaitanun rajim kuma ku ce ashadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah yana daga tsoron da ake jaddada mi ake jaddada kalmar shahada qala abu dawud abu dawud yace wa hadha hadithun gharibun isnaduhu jayyid wannan hadisi ne wanda yake gharib wa qul gharibun ma ma rawa rawin faqat idan aka ce hadisi gharib shine hadisin da mutum guda ya rawaito sa dan an ce hadisi gharib ba yana nufin da'ifi bane ma'ana dai ana gayin me yake da suna darajar sace da matakinsa kenan hadisi ne hasan isnaduhu jayyidun ahlul madinati yaqra'una malik yawmiddin malam yace mutanen madina suna karanta malik yawmiddin sakamakon kishiyar wanda suke karanta malik yawmiddin ma'ana dai duka dai kira'a ce wanda aka rawaito wa inna hadha alhadith hujjatan lahum hujjatun lahum wannan hadisin kuma hujja ce a gare su na cewa ana cewa maliki yawmi din to mu wasu ma malikin ne kawai suka sani ko to shi kuma nan akwai maliki yawmi din wanda a warash haka ake karantawa maliki yawmi din da sauran kirawoyi na wajen wata addu'a sosai kana iya ke amfani da ita ka cire ka ƙara wata ana gane da kyau ko misali nan Allahumma anta Allahu la ilaha illa anta al-ghani wa nahnu al-fuqara shi abin da yake nihi ana gane da kyau Allah bar mu bada misali Allahumma anta Allahu la ilaha illa anta al-ghani wa nahnu al-fuqara ni za mu cewa urzuqni ko a bari mu kawo wanda kowa yana so urzuqni ku ne da muku ku ne da muku aure ana ga da ko to urzuqni ko kuma allimni ilman nafi'an ko ko kuma zawwijni zawjatan salihah to an kawo na مالك حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك ويونس ابن عبيد عن ثابت عن انس قال اصاب اهل المدينه قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم mutanen madina hori ya same su rishin ruwa ya same su fa ala zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam فبينما هو يخطبنا يوم الجمعة سي وترن yana cikin mu na hudu ba ranar juma'a iz qama rajulun sai wani mutum ya tashi fa qala ya rasulullah sai yace ya ma'aikin Allah halakul halakal qura'u al qura'u huwa al khayl al khuyul kenan me yake da suna sun halaka dokuna dawakai sun halaka halaka sha kananan dabbobi sun halaka su tunkiya da akuya fad'ullaha an yasqiyana ka roki Allah ya shayar da mu famadda yadayhi sai manzon Allah ya daga hannayensa zuwa sama wa da'a yayi addu'a qala anas anas yace wa inna as-samaa'a lamithlu az-zujaja yace a lokacin da manzon Allah ya fara wannan addu'ar sama kamar kwalba take ana gane da ke ko aimin al-bayad kamar kwalba take wajen hori ishara ce yake da suna akan cewa babu komi a sama fahajat rihun manzo Allah na wannan addu'ar kawai sai wani iska ya taso thumma ansha'at sahabatan sai wannan iskan ya farar da ya samar da girgije thumma ijtama'at sannan wannan girgijen ya tattaru thumma arsalat as-sama'u azaliyaha a wannan lokacin sai sama ta sako bakinta shine ma'ana azaliha sama ta sako da gugarta ta sako da bakinta ma'ana ta fara zugo da ruwa fa kharajna nahudul ma'a sai muka hito daga masallaci muna kutsawa a cikin ruwa ma'ana kowa yana gudu hatta ataina manazilana har sai da muka zo a gidajenmu falam yazalil mataru ila al-jum'ati al-ukhra ruwa busu gushe ba suna zuba har sai wata jumu'a ta daban faƙama ilaihi zalikar rajulu a wata juma'ar kuma sai wannan mutunan ya ƙara tashi a wata riwayar ba a ce shi ba ne amma a wannan riwayar an ce wannan mutunan dai sai ya ƙara tashi au gairuhu ko kuma wanda ba shi ba a kinan zan masu ma suna shakka shi ne ko ba shi ba ne allahu a'lam faƙala sai ya ce ya rasulallah ya ma'aikin allah ta haddamatil buyutu gidaje sun roshe fadu'ullaha an yahbisahu ka roki Allah ya tsaida mana wa'annan ruwan sun isa haka Allah gane da ko fatabassama rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya murmushi wannan shi ake cewa dan adam mai wayar gane hali Allah gane da ko wannan shi ne kenan a can gida ya bushe gidaje sun bushe dabbobi na mutuwa dan saboda kishirwa yanzu kuma ga gida na roshewa dabbobi na mutuwa dan saboda ruwa sun yawa a roki Allah ruwan su tsaya sai manzo Allah ya murmushi sun makala sai yake hawalaina wala alaina Allah ayi da su a mu ba a kanmu ba da manzo Allah ya ce ya Allah a tsaira su sun isa haka nan to da da wuya su ƙara komowa amma dan a nuna muna hikima sai manzo Allah ya ce a ayi da su a wajen waɗanda suke bukata ana gane da kyau ko mu ma in mun bukata sai a mi sai a komo da su kenan dai ba su tsaya ba wanda shine kenan fa nazartu ila sahabati sai wannan ana sai yake cewa sai na duba zuwa ga as-sahaba girgije ya tasaddaqu haula al-madina ma'ana ya tafarraqu suna rarrabuwa suna yin kewayen madina ka annahu iklilun kai ka ce iklil ne iklil wata wani gore ne wanda yake yado a bakin teku yana yawan zubar da yake da suna yana yawan zubar da kunnuwa to kamar yadda wannan horon yake zubar da kunnuwa to haka wannan giragizan suka fara ya yi wawwatsewa ana gane ke ko yana kama wanda wannan kema yadda wannan horon yake watsa kunnuwa to haka wannan girgizan ya fara wawwatsewa ma'ana dai yana siffanta yadda dai girgizan yami ya watsi yayi a ina yayi a yayi a gehe a takaicen wa masu girma wannan hadisin yana nuna ashe kamar yadda ake sallar roƙon ruwa kamar yadda ake addu'a Allah ya zubo da ruwa ana roƙo kuma Allah ya mi a Allah ya takaita su ko wannan shine kenan kina in ruwa suka yi yawa ana cewa Allahumma hawalaina wala alaina wannan yake nuna komi in yayi yawa komi in yayi yawa yana yana cutarwa ko banda abu guda banda abu guda a komi in yi yawa yana cutarwa banda abu guda jazakumullahu khairan wannan karin magana ne ma na Hausa suka ce komi in yi yawa yana ginsa amma banda lahiya ka taɓa yanci shi lahiya ta mishi yawa a wannan shi ne kenan wannan shi ne kenan kuma wannan asali akwai hadisin da yake tabbatar da wannan magana za Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi lahu qutu yawmihi ana gane da kyau ko fa ka'annama hizat lahu dunya bi hazafiriha man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi lahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu dunya bi hazafiriha lahiya tana daga cikin nemomin da Allah yake ma mutum kenan lahiya ita ce in ta yawa ba ta ne ba ta ginsa ana gane da kyau ko wannan shi da ke a takaice wannan hadisi yana nuna irwa suka yawa ana cewa Allahumma hawalaina wala alaina shine sunna حدثنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس أنه سمعه يقول فذكر نحو حديث عبد العزيز قال يتي فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه sai manzo Allah ya daga hannayensa bi hidai wajhihi ila hannuwa suna fuskantar huskarsa fa qala sai yace Allahumma sqina ya Allah ka shayar da mu haddathana Abdullah bin Maslamata an Malik an Yahya ibn Sa'id an Amr bin Shu'aib anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kana yaqulu manzo Allah ya kasance yana cewa ha'u sai tahwilu sanad wa haddathana Sahl ibn صالح حدثنا علي بن قادم أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يكسنجي إذا استسقى إذن ينا نيمن شاير قال يناتي اللهم اسق عبادك يا الله كشايد بايونك وبهائمك da kuma dabbobinka wanshin rahmataka ka yaɗa rahamarka wa ahyi baladakal mayyit kuma ka rayar da garinka wanda yake matacce hadha lafzu hadithi malik wannan shine hadisi na muke suna lafazi na hadisin imamu malik kina wannan addu'a tana da cikin addu'o'in da ake don roƙon ruwa in uwa masu girma a takaice sallar roƙon ruwa ba wai roƙon ruwan kawai take karantar da mu ba abinda sallar roƙon ruwa take karantar da mu shine a duk lokacin da muka shiga bala'i to mu koma zuwa ga wa zuwa ga Allah ashe ba sai rishin ruwa ba kawai kowace irin bala'i kowace irin masifa kowace irin jarabtawa ta sami mu koma ga wa mu koma ga Allah madaukakin sarki mu roƙe sa shine wani mahikima yake cewa idza azuma al-bala'u alayka yawman وأكبر عنك حل أو حبيب فلا تنسى الذي قد قال حقا لسائل حاجة إني قريب إذن بلائي مك يوى داموي سك مك يوى يتي to kada ka manta da wanda ya ce ma mai neman sa bukata ni a kusa nake wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib kenan idan bala'i ya yawaita a koma zuwa gawa koma zuwa ga Allah wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah fafirru ila Allah wannan shine kenan kenan a wannan shine abin da ya kamata karo na farko da matsala ta same mu wanda ya kamata ya fara zuwa cin kan muwa Allah ba alajuwana ba ana gane da kyau ko da yawa abin da yake cutar mu shine in muka shiga matsala ba a mantawa da Allah sai an gaba sarki sai Allah ana gane da kyau ko ma'ana sai an ga ta cije sansanin za a koma ga Allah wani farkon abin da yake zo masa in ya shiga musiba wani kaza to wannan kin shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya kyale ka da wa ya kyale ka da wanan nan ya kyale ka da wanan nan wannan shine kenan Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa man yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh sha'ir yake cewa tawakkalna 'ala ar-rahmani inna wajadna an-nasra lil mutawakkilina mun dogara ga Allah don mun gane nasara kana ga masu dogaro ga Allah madaukakin sarki dogaro ga Allah kuma shine farkon matsala in ta zo maka ka fara tuna Allah ka roƙe sa kuma sai ka kama me sai ka kama sababi sai ka ga insha Allah bukata ta biya babu salatil kusufi babi mai bayani akan sallar kisfewar rana abinda ake ce ma kisfewar rana shine zahabu daw'ush shams tahiyar hasken rana abinda ke jawo kuma rana haskenta ya tahi shine sabani da za su samu da ita da wata domin Allah yake cewa wa shamsu tajri limustaqarrin laha rana tana gudana ta ji matabbatar ta inda Allah ya tabbatar mata haka kuma wata aka cewa wal qamaru qaddarnahu manazila shi ma yana da masabkin ne to wataran akan iya a samu akasi halshe da haƙori sukan saba wani ya ce sukan ci juna a'a sukan saba balantana ne balantana rana da wata to in kuma kana so ka ce rana da wata ma suna samun sabani balantana wannan da ka ɗauko ta haƙoranta cicin guda 33 inda uku ne ke gare ta in 40 ne ke gare ta ma guda 40 wannan shine kenan kenan dai wannan shine ma'anan al-kusuf akwai al-kusuf shi kuma al-kusuf shine ya shahi wata kenan al-kusuf lishams wal khusuf lil qamar amma shi al-kusuf kin ana cewa ga kowannen su al-kusuf kin shine kawai ya shahi ne ya shahi wata kenan idan idan rana ta kisfe akwai abin da musulunci ya karantar da mu gashi nan حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علي عن ابن جريج عن عطاء عن أبيد بن عمير أخبرني من أصدق يا باني لاباري وند نكي غسكتاوا وظننت أنه يريد عائشة كما إن رتبتين ينا نهن عائشة شما تباش لاباري قال ياتي خسفت الشمس على أهد النبي صلى الله عليه وسلم رانا تا كسفي أزامن ما أيكن الله حسك رانا ياتهي أزامن ما أيكن الله فقال النبي صلى الله فقام النبي صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah yayi tsaye ma'ana yayi tsayuwa ta sallah qiyaman shadidan tsayuwa mai tsanani da kaji an ce tsayuwa mai tsanani ana nufin wadda ta mi wadda ta jima ko yace yaqumu bin nasi yana ma mutane tsayuwa ta sallah thumma yarka'u sannan yayi ruku'i thumma yaqumu sannan ya tashi thumma yarka'u sannan yayi ruku'i sun ya kumu sannan ya tashi sun mayar ka'u sannan ya yi ruku'i ana gane da kyau ko faraka a raka'atai ne sai ya yi raka'o'i guda biyu fi kulle raka'atin salatu raka'atin kowace raka'a yana yi mata raka'o'i guda uku yarka'u salita wanda a raka'a ta uku yake yin ruku'i ma'ana ruku'in yake zuwa ƙarshe thumma yasjudu sannan yin sujada abinda ake nufi shine yanda yayi wannan sallar shine idan yayi karatu sai ya ruku'i idan ya dago daga ruku'i maimakon ya tayi sujada kuma sai ya ci gaba da karatu kuma sai ya ruku'i idan yayi ruku'in ya taso kuma sai ya ci gaba da karatu sai ya ruku'i na nawa kenan na uku idan ya dago daga ruku'in to a wani lokacin sai ya je yayi ni ya yi sujada wannan shi an raka'a guda ruku'i da raka'a ana gane da kyau ko raka'a ruku'i shine mi shine kamun kafa shi kuma ruku'i shine kamun kafar da har sujadar a ciki yanzu misali in mutum ya zo ya sallah za a ce ya samu raka'a me raka'a guda ana nufin raka'ar kawai ya samu banda sujada hada me hada sujadar ana gane da kyau ko yana ya samu ruku'i ya samu sujada shi suka sa ya samu raka'a me raka'a guda thumma yasjudu sannan sai ya sujada hatta inna rijalan yawma idin har sai da ya kai wasu mutane a wannan ranar la yughsha alaihim suna suma mimma kama bihim dan saboda doguwar tsayuwa da yi idan aka ce masu sahabbai wanda Allah madaukakin sarki cewa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari wanda aka ce ashidda'u 'alal kuffari kai da wani kahuri ko hararan kai ce kai tsari jirin wando to su ashidda'u 'alal kuffari ne amma kuma an ce a wajen sallah har akwai masu ne ka san sallar ba ba irin wanda ka saba aka saba yi masallacin ku bace ko ko ma kiyamul laili ce kidan tsayuwar ta kai ne ta kai tsayuwa shine abin da yake nihi da har sai da yake wasu ma suna somewa amma ya tabbata a riwayar mata ne suke ta somewa dama su ne ba su da hakurin hakurin wahala ko hatta inna sijalal ma'i la tusabbu alaihim har sai da yake wasu ma ana debo soyuka na ruwa ana ana zuba musu dan saboda su tashi ya kure yana cewa idza raka'a yana cewa Allahu akbar wa idza rafa idan ya dago yana cewa sami Allahu liman hamida hatta tajallati shams har sai da rana ta bayyana thumma qala sannan sai ce inna shamsa wal qamara lalle rana da wata la yankasifani li mauti ahadin ba sa kisfewa dan saboda mutuwar kowa dan saboda mutuwar wani wala li hayatihi ko kuma dan an aihe sa shine ma'anar wala li hayatihi walakin nahuma ayatan min ayati llahi azza wa jalla sai dai su wannan ayoyi ne daga cikin ayoyi na Allah madaukaki yukhawwifu bihi ma ibadahu yana tsoratar da bayansa da su wa'annan fa idza kusifa da haka idan aka kisfe su aka samu eclipse solar rana ta kisfe fafza'u ila salati to ai fabadiru ku yi gaugawa ku je zuwa ga me ku je zuwa ga sallah wannan hadisi me yake nuna muna ashe in aka samu kisfewar rana ba ihu za a zo ana yi ba kamar yadda ake yi a da har yanzu ma ana yi ko rana saki ba wanki gobe ba ya koma ba jibi ba ya koma ba ala gane da ke ko akwai masu dokan biduduwa ga danga ana wayo mu Allah mun tuba wayo mu Allah mun tuba kuma matsanan tuban inda ma ku da tsakani da Allah ne ai kaji yan magana suka ce izgili roƙon Allah da garaya roƙon Allah da ganga ai izgili ne to da gangun ma fa wasu da biduduwa wasu da gangun ma ana wayo mu Allah mun tuba tun nan ƙarya suke yi ba su tuba ba cikin ma sabon Allah suke kuma cakuduwa ke tsakanin maza da ni wannan ina gaya muku ne abinda ni ga ne ba shi yau ba an yi da ni Allah gane da kyau ko wannan shi ne gina Allah ya mura afuwa amma lokacin na yarinta ne ba mu san abin da ake ba ka san lokacin yarinta irin na abubuwan birge musu suke yi a shiga a ta yawo ana bugun gangunma wannan shi ne kenan duk wanda bai bai yi rayuwar kauye ba an sha da shi ana gane da kyau ko an kware shi shi yasa kaga wani karin magana ana yi sai mutum ya ta ganin kamar gwaranci ne ake shi kuma wanda suka san hausar in ana yi za ka ji kamar wata zuma ce aka ɗanɗana musu a baki wannan shi ne kenan a larabci shi ake ce ma adab a hausa shi kuma shi suke ce ma iya magana ana gane da kyau ko wannan shi ne babu man kala arba'u raka'atin kenan dai sallah ake ba wa yomu Allah mun tuba ba tuban na gaskiya ake ba tuban mazuru ba babu mai bayani akan wanda suke ganin raka'a hudu ne ake maimakon raka'a uku ana ga ruku'i uku hudu ake maimakon ruku'i nawa maimakon ruku'i uku can ruku'i nawa muka gani uku ake yi ko shine yake raka'a guda حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن عبد الملك حدثنا عطاء عن جرير بن عبد الله قال كسفت الشمس على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كسفي رانا حسك رانا ياته أزامن من ظن الله وكان ذلك في اليوم الذي مات فيه إبراهيم كما يكسنتي رد أكا كسفي رانا نن أن يديدي رانا دا إبراهيم تي رسول ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم دم من ظن الله faƙalan nasu sai mutane suka ce innama kusifat limauti ibrahima ibnihi sallallahu alaihi wasallam sai mutane suka ce kai ai rana ta kisfe ne dan saboda mutuwar annabi ibrahim wannan ana ce masa canfi yana daga cikin canfi ana gane da ke ko a da ana gani aka samu kisfewar rana to wani bala'i wani mutum ne ya rasu ana gane da ke ko da an samu wannan kisfewar ranar sai a ce wani mutum ne ya rasu kamar yadda za ka gani a da idan irin abin da ake gani da dare kaga wani shu ana gane da kyau ko me ake jin miki da hausa ha ha lula lula a yula jazakumullahu khairan yula akwai wani suna kun bayan wannan ha kun san hausar akwai wanda ha hanwawa ha eh tamamu mai wulla ko eh na'am to kun ji tamamu mai wullawa amma yula ita dake a Hausa don wannan kamar fassara ce ake eh fassara ce yula ke shi dai ne ana gane da kyau ko to kun ji yula yule to idan suka ga yula su ce wani ne ya wulla ma'ana kuma wani ma babban mutum to wannan camfin ne suka yi ga rasuwar wa ga rasuwar annabi ibrahim ai na ce annabi ibrahim dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kinan faqama annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya tashi fa salla bin nasi sitta raka'ati sai manzon Allah yayi ma mutane sallah raka'o'i guda shidda ana gane ki ko fi arba'i sajadatin a cikin sujada guda hudu kabbara yayi kabbara thumma qara'a sai karatu fa atala alqira'ata sai tsawaita karatu ثم ركع نحو مما قام sai yayi ruku'i kwatankwacin tsayuwar da yayi ma'ana tsayuwar da yayi ta karatu da yayi ruku'i kwatankwacin wannan yayi a cikin ruku'i thumma rafa'a ra'sahu fa qara'a duna al-qira'ati al-ula sai ya dago kansa yayi karatu amma karatu wanda bai kai na farkon ba wajen tsawo thumma raka'a nahwa mimma qama sai ruku'i kwatankwacin tsayuwar da yayi thumma rafa'a ra'sahu sannan sai dago kansa fa qara'a al-qira'ata ath-thalitha sai karatu na uku duna al-qira'ati ath-thaniya wanda bai kai karatu na uku ba thumma raka'a nahwa mimma qama sannan sai ruku'i kwatankwacin tsayuwar da yayi thumma rafa'a ra'sahu sannan sai daga kansa fanhadara lis-sujudi bayan wannan sai kwarara yayi sujada kenan bayan yayi ruku'i guda nawa yayi raka'a guda nawa a ruku'i guda nawa guda hudu fan hadara li sujudi fa sajada sajadataini sai ya kwarara yi sujada guda biyu thumma qama sannan sai ya tashi faraka a talata raka'ati sai raka'o'i guda uku qabla an yasjuda kamin ya sujada laysa fiha raka'atun illa allati qablaha atwalu min allati ba'daha duk ruku'in da yayi to sai ya kasance na bayan ya hi tsawo akan na gaba yace thumma qala sannan sai thumma qala thumma ta'akhkhara fi salatihi yace sai manzon Allah ya ja baya a cikin sallar sa fa ta'akhkharat as-sufufu sai su ma na baya suka ja baya thumma taqaddama sannan ya ƙara yowa gaba ana gane da kyau ko fa taqaddamat wa taqaddamat as-sufufu su ma na bayan su ma suka yi gaba ana cikin sallah kwatsam sai manzon Allah ya ja baya kamar wani abun tsoro ya zo ana gane da kyau ko su ma sai suka ja baya kuma ana cikin sallah ana cikin sallah sai manzon Allah yayi sauri hakan gaba su ba sai suke sauri suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qada salata sai manzon Allah ya kare sallah wa qad tala'at ash-shamsu a lokacin rana sami ta kullu fa qala sai ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna ash-shamsa wal qamara lalle rana da wata ayatan min ayati Allah azza wa jalla ayoyi guda biyu daga cikin ayoyin Allah mabuwayi madaukaki la yankasifani li mauti basharin ba sa kisfewa dan saboda mutuwar wani fa idza ra'aytum shay'an idan kuka wani abu min dalika daga cikin wannan na kisfewar rana ko wata fa sallu to ku yi sallah hatta tanjaliya har sai ranar ta ne har sai ranar ta bayyana حدثنا محمد بن هشام حدثنا إسماعيل عن هشام حدثنا أبو الزبير عن جابر قال كسفت الشمس على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كسف رانا أزامن ما أيكن الله في يوم شديد الحر أئني وندي كدسان زاهي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه sai manzo Allah ya masu habbansa sallah fa atala alqiyama sai tsayuwa mai tsawo hatta ja'alu yakhiruna har sai da suka yi ta faduwa wannan hadisin kamar wannan riwayar kamar ta nuna muna abin da yasa da yawa daga cikin su ke ta faduwa ba tsayuwar bace kawai da ni da zahi tunda a haɗe ake a cinkoso ake ana mi ana sallah dole zahin zai ƙara tsananta ina hada zahi ya sasu suma kamar yadda a wata shekara ko a duk shekara ma ana samun wannan wasu cunkoso da zahi yake sanya su me su haɗi hamma su mutu a cikin mi a cikin aikin hajji sun maraka fa atala sai ruku'i ya ja ruku'i sun marafa sannan ya ja fa atala sai ya ja sun maraka fa atala sun marafa fa atala sai ya daga ya ja tsayuwar ثم سجد سجدتين سي سجد غدا بيو ثم قام sannan sai tashi fa sajada nahwan min dalika sai manzon Allah yi kwatan kwacin tsayuwar da irin abun da yi a can baya fa kana arba'a raka'atin sai kasance raka'o'i ne guda hudu wa arba'a sajadatin da sajadodi guda hudu wa sakal hadis sai ya kwararo hadisin wannan hadisin akwai wani abun mamaki da ya faru a cikin sa ai kun gani a cikin muka ce ana cikin sallar sai manzo Allah ya me ya sha baya kuma ana can ana can ba wai lokaci ba guda bane ya sha baya kuma ya me kuma ya karo gaba ana can ana can ne kuma sai ya me kuma sai ya karo gaba kaman ya tahiya kamo wani abu to akwai riwaya da ta zo wadda na rubuta nassin hadisin anan bayan da aka kare sallah sai manzo Allah yake musu kun ga wasu abubuwa guda biyu bai guda biyu ne na mamaki ko suka ce eh ya manzo Allah ai mu ma mun yi kuma mun yi ne dan saboda mun ga kai sai manzo Allah yake musu ra'aitu fi makami hadha kull shay'in ce wannan tsayuwar da nake tsayuwar da nayi a dazu sallar da muke a cikin ta komai na gani ana gane da kyau ko yace har sai da aka nuna mini wuta da aljanna lokacin da kuka na ja baya an nuno mini da wuta da wuta ne shi na ja baya don saboda me bala'in da ke a cikinta jan bayan da na yi an bijiro min da wuta ne na ja baya ya ce lokacin da kuma kuka na na tahi da sauri kamar zan kamo wani abu an nuna mini aljanna ne sai na ga rabta ta inabi ita ce na so in je in rabuto Allah gaya da kyau sai aka jaye mini aka ce a ai hakuri har lokaci yayi wanzu Allah ya ce musu da na sabto da na rabto wannan rabtar to da za a yi ta cinta har tashin alkiyama ai Allah ya so da ko gida da gonaki da ina ne zan sai da sai na ji na ci wannan inabi Allah gaya da kyau ko a ina ji ba ni kadai ba ko to wannan shi ne kenan to wannan shine kenan to Allah ka Allah ka ka nuna mana na hakika ne kenan manzo Allah ce da na da na jayi wannan inabin to da za a yi ta cin sa ba zai kare ba har sai me har sai ranar tashin alkiyama to amma dan dai Allah ya alkawali ne aljanna babu wanda zai cin ta sai wanda zai me sai wanda ya aiki sai a lahira za a ci amfanin ta za a shigar ta cin wani abu daga cikin ta ko kamar an dandana wani abu nata ne wannan shine kenan ina tsammani lokaci ya yi ko? na muna iya mu yi da wannan hadishin ne so don musan da mun ɗanci rabin mun tafi a babin nan saboda yana da tsawo sai mu tsaida da kai tsaye ya ce haddasa ibn sahi akhbarana ibn wahbin ha'u wa haddasa na muhammadu ibn salama al-muradi haddasa na ibn wahbin an yunusa an ibn shihabin akhbarani urwatu ibn zubair ibn wahbin an yunusa عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم دقى عائشة ما ترمى أيتين الله قالت تاتي خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كسفي رانا حسي رانا ياته أزامن منزل الله فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد سيما الله يبتا إزوى مسلاتي فقام سيئي فكبر يكبر wasaffan nasu mutane suka yi sahu wa ra'ahu a bayansa fakatara a rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'atan tawilatan sai manzon Allah ya karatu karatu mai tsawo thumma kabbara sannan sai ya kabbara faraka a ruku'an tawilan sai ruku'i ruku'i mai tsawo thumma rafa'a ra'sahu sannan sai ya dago kansa faqala sai ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu ثم قام سنن سي سي فاقترأ قراءة طويلة سي كراتو مي سو هي أدنى من القراءة الأولى ود بتكي كراتو نفرقو بوجن سي ثم كبر سنن يكبر ركوعا طويلا ركوع مي سو هو أدنى من الركوع الأول ولا بكي ركوع نفرقو با ثم قال سيتي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم فعل في الركعة الأخرى سيي أركعة تقب مثل ذلك كتن كتن هكا فاستكمل أربع ركعات سيتك ركوئي قدا هدو وأربع سجدات لسجدولي قدا هدو وانجلت الشمس سيرانا تبينا قبل أن ينصرف كاهم منظر الله يسلم يسلم حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عن بسط حدثنا يونس عن ابن شهاب قال كان كثير بن عباس يحدث أن عبد الله بن عباس كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس يا كسن كينا بعد الأباري أكن شو منظر الله صلى في كسوف الشمس يا يصلى ألوك تندرانا تكسفي مثل حديث أروى سيكاو إرن حديث أروى عن عائشة دقا عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين akan cewa ya sallaci raka'o'i guda biyu fi kulli raka'atin raka'ataini a kowace raka'a yana yin ruku'i guda biyu riwaya ta bice ta hadisin shi yasa na ida shi a cika alkawari ko dangane da daga hannu a cikin addu'a ka'ida dai suke cewa al'aslu fi du'a'i raf'ul yadaini asali shine idan mutum zai yi addu'a ya daga hannu shine asali illa bi karinatin sai da dalilin da yake nuna a'a anan ba a me anan ba a daga hannu daga hannu a wajen addu'a yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke jayo karɓar addu'a min asbabil ijaba amma akwai inda zaka daga hannun sai ya zamanto a wajen bidar kiba a tono rama ma'ana akwai inda ba a daga hannu a wajen addu'a akwai inda bid'a ne haramun ne daga hannu akwai inda mustahabbi ne daga hannu akwai inda wajibi ne dole ne sai an mi sai an daga hannu inda yake dole sai an daga hannu shine inda ya tabbata manzon Allah ya daga hannu kun ba a taba ganin yayi bai mi ba bai daga hannu ba daga cikin misalin wannan shine sallar roƙon ruwa ita dole ne sai an mi dole sai an daga hannu inda yake bid'a haramun mutum ya daga hannu shine inda aka rawaito manzon Allah bai daga hannu daga cikin misalin nan lokacin da ake addu'a a lokacin huduba idan liman yana huduba haka zai da dan yatsa ba zai yi ni ba ba zai daga hannu ba in yayi haka yayi bid'a yayi haramun ba a daga hannu a wannan wurin ya ake yi daga dan yatsa ake yi nazam ne su kuma wannan abin yana da sauki a gare su ba a rawaito sahabbai suna daga hannu ba kenan abin da ya alkhairi kan mutum ya mi shi ma kada ya daga hannu ya daice mi ya daice amin in liman na a cikin hudu ba yana addu'a amin kawai za ku ci kuma ba za ku daga hannu ba daga cikin inda yake haramun wajen sujada in kana addu'a ni ban ma san sujada za ka yi ma ko ko daga hannun za ka yi ba ba a daga hannu wajen tahiyya ana daga hannu wajen tahiyya ya ake yi motsa dan yatsa ake haramun ne ma ka daga hannu a wajen tahiyya in kana in kana addu'a ko kuma tsakanin sujada guda nawa guda biyu haka kuma a lokacin sallar gawa shi ma ba a mi ba a daga hannu shi ma bid'a ne haramun ne to inda yake kun mustahabbi shine dukkanin inda ba a rawaito manzon Allah ya daga ba kun ba a rawaito bai mi ba bai daga ba sai ya tsaya akan asalinsa al-aslu fi du'a'i raf'ul yadayn misali sallar tarawihi inda ake kunutu ana mi ana daga hannu misali sallar da addu'ar da zaka yi ta wata bukata zaka mi zaka daga hannu da abin da ya kama da haka wannan shine a takaice ya tabbata a hadisi wanda yake nuna muhimmancin daga hannu a wajen addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah hayyun karimun yastahyi min an yarfa abdahu ilayhi yadayhi thumma yaruddahuma khaibina aw sifran Allah mai tausi Allah mai karamci ne yana jin kumiyar bawansa ya daga hannu ya roƙe sa ya maido da hannuwan nan nasa ba tare da ya biya masa mi ba ya biya masa bukatar ba amma samun biyan bukatar ya danganta daga yanayin yadda aka karɓi ne yadda aka karbi addu'ar kuma ya danganta daga yadda ka lazimci na dubba na me na addu'a wanda za mu gansu a cikin karatukan mu a nan gaba akwai babi na musamman akan ladabin addu'a inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah